muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da darsa ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na abubakar siddiq a wannan unguwa ta unguwa uku a nan gangaren kundila a yau 25 ga watan ramadan na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 27 ko 26 ga watan hudu shekara ta 2022 kamar yadda sanarwa ta gabata cewar a yau muna tare da ɗaya daga cikin manyan malamanmu a wannan ƙasa ko in ce a wannan duniya ma baki ɗaya domin in ka ce hakan baka faɗa ba daidai ba hakan ka faɗa domin da awar malam ba wai iya kano ko najeriya a da'awarsa ta faɗa da a ko'ina a faɗin duniya baki ɗaya wanda hakan za ka tabbatar da hakan cewar misali a karatukan da yake gabatarwa shekaran jiya ina bibiyar karatu da yake gabatarwa kai tsaye na turanci a aminu kano wato abin da yake ban ya burge ni wato daga kasashen waje amerika daga kasashen turawa wannan ne sai waya ake ana ta tambaya malam yana zo yana ba da amsa wato duniya ta zama kawai a tafin hannun kaɗan allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara mana lafiya to wannan da'awa ta malam ta faɗaɗa a cikin duniya allah ya saka masa da alkhairi allah ya ƙara masa lafiya malam ɗaya daga cikin jagorori ko limamai shine shugaba a cik imam na masallacin sahaba da ke kundila a sheikh muhammad bin usman abu asim allah ya kara masa lafiya allah ya taimake shi ya albarka a rayuwarsa da iyalansa malam gaskiya ba abin da mu masa sai mu ce mu masa addu'ar ubangiji allah ya saka masa da alkhairi allah ya sa aljanna makomarsa domin yana daga cikin duk lokacin da muka gayyaci malam a irin wannan guri da gurare da sauran gurare malam gaskiya yakan karrama al'ummar unguwa uku da mu baki ɗaya domin ya halarci wannan majalisar da aka gaice shi Allah ya saka masa da alkhairi maudu'in da malam zai tattauna mana akai shine duniya ba matabbata ba duniya ba matabbata ba shine maudu'in da malam zai jagorance mu akan sa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya masa jagoranci ya taimake shi da faɗin daidai kurakurai kuma Allah ya gafarta masa ya yafe masa mu kuma Allah ba mu ikon saurara malam ya tafaddal mashkur
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka iyaye mata masu daraja masu albarka masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shekaru kamar ɗari da suka wuce shekara ɗari baya da ta wuce shekara ɗari da ta wuce baya kunan munan da ke zaune a wannan masallacin muna nan kun tabbata ba nan shekaru ɗari masu zuwa ko ɗari da hamsin za a same mu a to a lokacin muna yana shekaru ɗari baya ba ma nan to lokacin muna yana shekaru ɗari masu zuwa nan ba ma nan to muna yana to to ina so in nuna muku ne cewa mutuwa guda biyu ce rayuwa ita ma guda biyu ce amma kafin na je ga muku fashin baki yau rana ce ta talata kuma kamar da ya faɗa 25 ga watan ramadan ramadan har ya zo ƙarshe ya zo gangara kamar jiya aka fara kwanci tashi da shi har zara ba ta barin dame haka ne saraka 25 ga watan ramadan 1443 kuma a cikin baka 26 daidai ga watan hudu a kalandar bature 2022 tuna fara muku da wannan tambayar ne domin nuna mana komai farko zai karshe jiya aka ce ramadan daya aka ce biyu aka ce uku aka ce hudu wasa-wasa yau gashi ana magana ashirin har da biyar akwai waɗanda da su aka yi azumin nan bara in za ka suna cikin ƙasa a kwance wasu da su aka yi sallar idi bara yanzu sai labari ke kin san ƙawarki ko an ba ki labarinta a kanan nan ko a ina ma misali ila kuna waya da ita kuma kin ɗauki sunanta ma kin yi abin da ake cewa saving ma'ana kin rike sunanta kin taskance sunan yanzu babu labarinta sai ki ce tunda dai ta mutu bari na goge sunanta saboda mutuwa ta goge sunanta daga rayuwa to bari ki goge sunanta daga cikin wayarki ke ma wata ran za a goge sunanki daga cikin content na waya a ce babu keke daga cikin yana nuna mana cewa rayuwar nan ba ta da dahir ba ta da tabbas na haka magana ta kamar da ya gaya muku duniya ba matabbata ba ce duniya ba mun zo zama ba ne duniya ba wurin ashantake a miƙe ƙafa ba ne duniya kamar gona ce in kika je kaje yaje suka je muka je gona mai hankali zai duk abin da zai a gonar ya je ya yi noma saboda kaka in ta yi ya yi mai ya yi girbi idan aka ce ki yi wa mai gidanki abinci shan ruwa ba ki tashi yi ba sai karfe shida da minti talatin to kin gaba abin da za ki dafa za ki ne farfar za ki abinci ɗanya-ɗanya kenan saboda biki shiri tun da wuri ba saboda haka duniyan nan ba a wasa da ita to duniya farko mecece duniya ta zan muku magana mecece duniya sannan mecece lahira mecece alaka tsakanin su so biyu kuma sannan mu ambaci gada wadda ita sai an hau wannan gadar ake kaiwa ga lahira sunanta mutuwa mutuwa tana da abubuwa kamar guda biyar zuwa shida duk za ku ji su da yardan Allah sai dai dabarar da nake so ku yi idan ana karatu ɗauko alƙalaminki ki rubuta mai aka faɗa idan na abin da kika rubuta aka faɗa aka tashi karatun zai tafi abin shi amma abin da aka rubuta shi ke tabbata malamai suna cewa rubutacce tabbatacce rubutacce tabbatacce abinda ba a rubuta ba shi ke sannan kuma haddatacce kubutacce inda kin haddace ne kawai ko wanda ya haddace qur'ani da kaza ai sai da ya rubuta ta ku al-imam al-bukhari ba domin ya rubuta bukhari da ba ku samu ba lahallari da muke karantawa ba domin an rubuta ba da ba mu samu ba wallahi shi yasa ko a makaranta ne ɗalibai sai sun yi rubutu cikin sannan a turo musu jarabawa su sauke rubutawa sannan a ce sun ci ashe rubutu ba a wasa da shi sa lokacin muna 'yan ƙanana muna zuwa makaranta kullum da alƙalaminmu da tawadarmu da kuma abin rubutunmu na taɓa ganin wani abin sha'awa wata ran a masallacin annabi a madina sallallahu sallam idan malami ya zo na karatu duk saurin maganar shi akwai ɗaliban da ke rubuta abin da yake faɗa yana cewa a sun rubuta a ba ba ta suka ce muna tsoro kada abin da yake faɗi ya kubuce mana amma ga kuku ina alƙalamin naku ina tawadar taku ina takardar rubutun abin da kika haddace ana barin nan da an kira ki sai jikin manta da haka larawa suka ce ma kutiba qarra wa ma kufiza farra wai abin da aka haddace zai iya gudu amma abin da aka rubuta shi zai zauna wannan na gaya muku ne kafin na shiga cikin karatun kai da na'in in ja hankalinku kan muhimmancin mai rubuce karatu da kuma ilimi kuna fahimta ta sannan ni wajen karatu na kan yi tabbaya idan na yi sance da komai na ce ya ka ce abu kaza da kaza da kaza kuma na kan fara da waɗanda ke hannun dama ko zan fara tambayar ku idan kuka kakare zan zo kunan da ke tsakiya idan abun ya cije sai in je hagu in duk ta faskara ta faskare sai in je waje ina gaya muku ni tsari na ke kun bance ni ko kun shirya za ku amsa tambaya ta to kafin na je gaba menene sunan maudu'ina duniya ba madalla yau rota ga watan shekara ta madalla bayan hijirar sallallahu alaihi wasallam a cikin baka nawa watan bature ga watan ga watan can watan su ne na turawa ko mu namu na ramadan shi muka fi alfahari da shi saboda kayan aro ba ya rufa katara ma rufe zai yago zai bude sai ka mun fi alfahari da nan amma abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama sai ka ga sun fi haddace kalandar bature yau kaza ga watan kaza 20 2020 tukar amma tambayin shi nawa ga kalandar musulunci sai fara sausa kai eh ina tsammani ina me kake tsammani baka haddace naka ba sunna fata ku kiyaye wannan duniya ita ce kishiyar lahira sai an fara zama a nan duniya ake zuwa can lahira yanzu dukkanin ma'ana muke yanzu amma Allah ya ce ita duniya kwatankwacinta da lahira jin daɗinta wallahi ba shi da yawa اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولح وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرة ثم يكون مطاما دنيا الله في مثال الدنيا wato kamar noma ne da aka yi ƙasa ta fitar da shuka mai kyau ƙasa ta zama koriya shar shar shar can kuma damina ta zo ko ka ce kaka rani da kaka sai ƙasa ta bushe ta haka misalin duniya idan aka cika duniya da ado da gine-gine da kayan kyalkyalkyalkyal da kyale-kyale to sai an ƙara cin kasuwar duniya shikenan sai Allah ya rusa ta shine ka allam ta bil am kamar jiye nan ba a ga duniyan nan ba za ki ga gida wanda aka gina shi in ka tashi kallon wato gidan sai hularka ta faɗi saboda tsayin ginin amma sai gidan ya ƙara ainihin cin ado sai Allah ya jefo ma ginin girgizan ƙasa sai gaba ɗaya ya zama yashi to haka haka duniya take haka duniya take kuna fahimta ko za ki tashi ki tafiya daga nan zuwa gari mai nesan gaske ita sha wahala ba a zo garin nan bane ita wahala na gaji a mota can sai a ce an zo an riga an wuce duk wancan to haka duniya take sai an ƙara duk kai kawon a ce tufa an zo ƙarshe wata a duniyan nan Allah zai ba ta rayuwa mai tsayi ta kai shekara ɗari ɗari da ashirin ana samu amma kuma can sai duniya ta ce to wance zamanin barin ki ciki na yayi kuma dole ki tafi da so da ki wata kuma tun tana ma cike sai a barar da ita an yi barinta wata an ɗaura mata aure kafin a kai ta ɗakin miji sai mala'ika ya zararanta sai a je a gaya ma ango kai haƙuri amaryarka da aka ɗaura muku aure ai ta mutu ba an shayi ba ko a gaya mata ke mijinki da aka ɗaura muku aure ɗazin wallahi ya mutu har ma na sha yin tambaya kuma zan muku tambayar idan misali a wannan masallacin aka ɗaura aure tsakanin mutum da mace da ƙarfe ɗaya bayan awa ɗaya ƙarfe biyu sai angon ya mutu tambayar ita ce za ta ci gado an ɗaura aure ba ta tare ba ba su yi kwanciyar aure ba kwata-kwata bayan awa ɗaya sai ya mutu to za a ba ta gado za a ba ta za ta ci gado kun tabbata ci gado za ta yi ta kaba to me dalilin ku an riga an an riga an kuna da aya qur'ani ku kawo min aya da tabbatar da haka saboda idan kin faɗi amsa to ki taimaki aya wato amsar ki da aya ina ayar kun ce an daura aure na ji ban ki ba amma ku bani aya qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku bani aya ku yi sauri lokaci na tafiya ina ayar ku faɗa ke ba za ki faɗa ba ki suna faɗa ku faɗa ke ba za ki faɗa ba gafata malama ba muna neman lada duka ba to bismillah bismillah ba ku da aya ya salam ya salam ya salam ya salam la hawla wala quwwata illa billah to shikenan ina zuwa in aka daura aure da misalin karfe daya bayan awa ɗaya sai mijin ya mutu za ta ci gado haka ne domin Allah ya faɗa a cikin sura ta hudu aya ta goma sha biyu ya ce walahunna walahunna rubu'u mimma taraktu matayenku suna da rubu'i ɗaya cikin hudu na abin da kuka mutu kuka bari idan miji ya mutu ya bar naira miliyan hudu za a ba matarsa miliyan ɗaya saboda wannan shine ɗaya cikin hudu na miliyan hudu ɗin shine one quarter ko kuma rubu'i kenan misali amma idan babu ɗaya tsakanin su to me nake cewa a nan kun ga mutuwa ta ɗauke mijin ko haɗuwar aure ba su yi ba karewa ba ta yi ba amma gatar mutuwa ya sare shi kuma an sha samun haka kuma ya ci gaba da faruwa sai dai Allah ka ba mu sa'a wajen tafiya kawai kun gane ko wannan misali kenan to kuma za ta yi ta kaba ai kwarai kuwa nan ma ina aya take ku ba da aya za ta yi ta kaba in sauri kafin na kirga biyar ku bani ayar daya biyu uku la haula wala quwwata illa billah hudu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hudu hudu hudu hudu biyar Allahumma salli ala Muhammad babu in ana faɗa ta bismillah mun gode jazakillahu khaira ta ba mu amsa والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ita ce aya ɗari biyu da talatin da hudu cikin bakara Allah ce waɗanda suke mutuwa cikin ku su bar matayensu matayensu ba matarsa ba ce ban daura aure ba za su yi ta kaba to abin da nake cewa haka wannan duniya take in ta ɗaga ka sama sai ta aje ka in ta ce ke ce wance har kika yi wato wani irin kina alfahari ya billah kina wani toro da boro da ƙoboro-boro to sai ka iska kuma ta ajiki duniya kun ji misalin da Allah bara game da ita tun da ta farko za ta yi ƙarshe ita kuma duniya tana da farko tana da tsakiya tana da ƙarshe duk mai hankali a yau ya san duniya ta zo ƙarshe ƙwarai kuwa kun san dalili Allah ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم a cikin sura mai lamba hamsin da hudu kenan Allah ya faɗi haka kiyama ta zo kusa dalili saboda an aiko annabi Muhammad annabi yana cewa sallallahu alaihi yake tsakanin tashin kiyama da bayyana ta tazara kamar haka ne tsakanin wannan ya da wannan ya tsakanin wannan ya tsattaki da wannan kilomita nawa ne mil nawa ne na tambayar ku tsakanin wannan yatsa da wannan kilomita nawa ne suka ce kamar ya ito in kin san babu nisa to haka misalin zuwan manzon Allah tsakanin zuwan shi da tashin kiyama kamar haka ne ma'ana kiyama ta karato idan duniya ta zo ƙarshe aka ce za a ga yawan shaye-shayen giya zai yawaita za a dinga samun yaya ana haifan su ba ta hanyar aure ba a uzubillah astaghfirullah za a dinga cin amana za a dinga yaudara mai karfi zai dinga turmushe mara karfi za a dinga zubda jini shi ne kisan kai bai san dan mai kisa wanda aka kashe bai san akan mai aka kashe shi ba a to kiyama ta zo karshe duniya kan ta zo karshe za a je a dinga neman ilimi ba don Allah ba aure zai dinga yawan mutuwa ba gaira ba sa ba ta yana faruwa a ɗaura aure duka-duka idan an ƙara murnar aure da ɗoki da burede da kan kamba gishiri ya fita daga kan kaza kwana wata ɗaya shekara biyu uku suka ji an yi saki yau inda za ki je kotu wani ke gami ya ce wallahi malam kusan kashi tamanin cikin ɗari na rigingimin kotu aure ne a kanan nan ta an aura an saki an aura an saki yara ƙanana sun zama zaurawa kafin a je ko'ina mace macen aure saboda kira ana hangen abin duniya ne aka ba dan Allah aka yi ba duniya ke haka take wani lokaci kuma wasu masu gulma ne ke ɓata auren akwai waɗanda muke kiran su mataye gulma wuya su je wannan gida ke tun da kika zo gidan nan me yasa ya miki a tamfanuwa ya baki jari kuwa saboda su ɓata gidan aure su haukata kwakwalwar yarinya sai ta miji tawaye ko a ce ke zo in kai ki saudiya ana wanka a gidan larabawa ta bar gidan aurenta ta tafi tana wahalan banza a jidda mun sha gani irin sa saudiya kaga yarinya an mata aure an ɗauko ta daga nigeria kila ma daga kano wai ta zo wankau tana neman riyal kina tallata duniya kin ballafiyar duniya a duniyan nan ake samun wato cin hanci ba ma cin hancin ba mai hancin ma cin shi ake yi a duniyar nan ƙayya a wajen aiki a sace dukiya a wannan duniyar ne ake samun hauhawar farashi ba gaira ba dalili ka sai kaya yanzu wallahi zuwa gobe farashin sa ya daga ko kun san wannan ka sai abu yanzu nan ka ba shi kwana biyu sai ka ji farashin ba kamar jiya bane hatta siga din nan sai da ya tashi ba abin da bai tashi ba nawa ke san kwai ne kiret daya kwai da da kwai kiret daya muna sayan shi kusan 300 ne yanzu nawa ne kwai ya kai 800 kiret daya yanzu nan na oh dubu biyu dubu biyu dubu biyu 2000 dubu biyu 2000 dubu biyu kyautawa kwai da za ka dungure shi ya fashe kada kyautawa Allahu akbar to kun ga abin da nake cewa da ku waɗanda ke sayan ɗan su ɓoye saboda azumi saboda tara abin duniya masu sayan siga su ɓoye su ɓoye wai ramazan yanzu za su ɗaga su sai wake su ɓoye saboda azumi ga kirista arna su kuma sai su karya farashi su ce wallahi saboda wato lokacin bikinsu na kirsimati suke yi wataran ina birnin kotono a kasar niger la kasar benin da dadewa 1997 na dawo ta tafiya daga ghana zan dawo gida kano 97 sai na tsaya a kotono na kwana washe gari in dawo to dare sai na je sayan magani a shagon sai da magani pharmacy da suna faɗa da faransanci pharmacy sai suka ce da ni wannan maganin da zaka ta kuma ranar talatin da ɗaya ne ga watan disamba lokacin bikin su na kirsimeti za a shiga sabo shekara sai suka ce ai maganin nan farashinsa an karya na ce saboda suka ce saboda bikin kirsimeti kaji fa suka ce ai mu muna tausaya ma junanmu muna karya farashi na ce Allah sarki mu kuwa muna cin junanmu kamar gaiwa da arna kafirai suna karya farashin kaya saboda bikinsu na ƙarya bikin ma kafirci amma mu da yusuf da abdullah da muhammad da abdulkarim da amatullah amaturrahman amatul muna cin juna kamar gaiwa muna ɓoye kaya muna mugunta hatta mai sai a ɓoye don a samu dogon layewa da mai kuɗi shikenan mun ji kayi kuɗin kuma sai mai to ka zauna karka mutu karka mutu to a tamfar da kike sayowa sai ki tsuga mu a tamfar kuɗi kin sai a tamfa za ki sayar duka duka akan dubu biyar biyar idan kika ɗora ɗari biyar ko dubu ɗaya don Allah ba ci riba ba ita riba albarka ake nema ba yawa ba quality ba quantity muke nema game da riba ba amma sai ki ce sai naira dubu ashirin ki kuma yi ƙarya ki ce wallahi billahi haddarin tsawa da Allah haka na saya kuma a hadisi kudusi Allah ya ce mutum uku zan yi rigima da su in kiyama ta tsaya rigima da Allah wa zai iya rigima da Allah haka Allah ya faɗa ya ce duk mutumin da ya ba da sunana ya yaudara ya shirya rigima da na'in kiyama ta tsaya to ke kin ce wallahi billahi tallahi na sai kaza kuma ba haka ba sai aka amince da ke kin nan kin yi ƙarya dan ki ci riba kin ci ribar kuɗi kin yi hasarar ribar lahira wannan kike so ana samun wannan duk mutumin da ya ba da sunana ya yaudara na biyu ya ce da mutumin da wato yana da ɗan kwadago ya sa shi aiki yi masa aiki bai ba shi ladan aikin shi ba ko yarinya yar wankau kika ɗauko a gidanki ta miki aiki ta buge ta miki aiki baki biya ta ba kina cikin problem kina cikin matsala ki ɗauko tsohuwa nema 'ya'yanki wanka ta wanke musu pampers ta taya ki aiki da shara har kina mata tsawa ke iya misa kika zo a makare har 'ya'yan gidanki na mata tsawa kuma tsohuwa ce kai kaka da su amma lokacin biyan salari ɗinta ba kiya biyan ta ke matan nan kin fiye fitina yau ai ta miki aiki annabi ya ce duk wanda ya ɗauki wani aiki ya zudda gumi wahala bai biya shi ba yana cikin mutane uku da Allah zai rigima da su in kiyama ta tsaya na uku yace da wanda ya ɗauki mutum ɗa ya sayar da shi ya mai da shi bawa ya ci kuɗin shi guda ukun nan su shirya kin ga daga ciki wanda ya rantse da Allah akan kaya musamman su nake suna haka ina nufin duniya ita ke da irin wannan yanayi ita ce duniya kuma kwanakinmu guda biyar ne a duniya kwanaki biyar in na faɗo zan tsaya in tambaye ku in tabbatar da cewa ko kun rike abin da na faɗa ko ba ku rike ba kafin na ɗora idan kuna son na ɗora sai kun faɗi mai na faɗa in ba haka ba sai mu tsaye da karatu haka mu ce ku yi tambayoyi mu tashi duniya kwanakinta biyar ne akwai yawmun mashhud da yawmun yawmun mafdud yawmun mashhud yawmun maurud yawmun maw'ud yawmun mamdud guda biyar mafqudun mashhudun mawrudun maw'udun mamdud kwanakin duniya kenan rana ta farko mafqud rana da ta riga ta tafi ta wuce kamar jiya ta wuce jiya ta tafi da ayyukanki da azumin da kika yi da qiyamar ramadan da kika yi da ciyar da abinci da kika yi da wato sarrafa baki da ke karya ko gulma misali ba ta tafi sai yawan mashu yanzu kenan ita ce mashu ranar da kike ciki a yanzu na uku sai mauru rana mai zuwa kamar gobe sarrafa misali je ita ce mafdo yau mashu gobe mauru rana ta hudu kuma ita ce yawmun mau'ud ran da aka yi alkawari ranar barin duniya ranar mutuwa ita ce maw'ud sai kuma yawmun mamdud rana mai tsayi da ba ta da iyaka wallahira kenan in ni'ima ce ba iyaka Allah ka bamu in azaba ce Allah ka kyashi babu iyaka ranakun kenan to ga tambayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala na karanto aya da Allah ta'ala ya ce matar da ainihin mijinta ya mutu bayan awa ɗaya da ainihin aure kun ce za ta yi gado za ta ci gado za kuma ta yi ta kaba kuma gaskiya ne na ce ku kawo aya ba ku kawo ba sai malamin nan ta kawo mana aya kan maganar gado ayan nan aya ce mai lamba nawa tambaya ta farko kenan da ku zan fara aya mai lamba nawa bayan Allah dama na ce zan tambaye ku in boye muku ba to ku bani aya mai lamba nawa ce a gurguje kafin mu karanta karatu na'am 230 da kash kin dan ƙara biyu a kai da talatin da hudu kun gode a wace sura to bakara me Allah ya ce ayar ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر والله من غوري قري قري قري دغسكي to kun amsa wannan tambayar kuma na ji daɗi kwarai da gaske kuma na ba ku takwas cikin goma in dai maki ya zamba na kuma ce da ku kwanaki guda biyar ne a duniyan nan shi yanzu yanzu na faɗe shi tambayar ta ku ce ku da wace da wace da wace da wace da wace ko nake tambaya ku ga yaran ma uku kawai na rage muku biyu yawmun nan ne ko nan ne nan ne yawmun la ya jama'a yawmun yawmun mafqud ɗaya kenan na biyu mashhud ta uku fa mawrud mafqudun mashhudun mawrudun ragon biyun fito ku ne nan ragon biyun dame dame yawmun na'am yawmun maw'ud da kuma yawmun mamdu to wannan yawmun mafqud ran da ta wuce mashhur wacce muke maurud mai tahowa maw'ud ranar tafiya mutuwa mamdud ranar da bata da iyaka to duniya ke to bayan mun ji wannan to sai kuma ita lahira ita lahira ita ce ake tashi zuwa gare ta waɗanda ke kwanci a lahira a kabari a yanzu inda za a ce a yi lissafi in ma mun san lissafi da su da ke kwanci a kushewa a barzaku a kabari da mu da muke numfasawa ba san lokacin tafiya kuma za ta zo so suka fi yawa inda abun a tambaya ne matattu ne suka fi yawa ko rayu kun tabbata so suka fi yawa mai dalilin ku bayan Allah me dalilin an daɗe ana mutuwa tun ranar da ɗan adam ya sa ƙafa a ban ƙasa mutuwa ta fara zuwa tun da ƙabila ya kashe habila ko ba haka ba from day one aka fara mutuwa har yau an daina mutuwar a yanzu haka an mutu a yanzu da nake magana a ina ne ban sani ba amma lalle an mutu haka ne kuma a yanzu haka an zo duniya an haihu a yana ne Allahu alam amma dole ne wani abu ne amma adadin mutuwa malam abun na da yawa idan kika tafi hospital ki je a nuna miki inda ake aje gawa mutuwar sai kin yi kuka za ki raina kai inda mutum zai je makabarta zai yi ce to ai jiya da muka zo bin gawa a nan muka tsaya yanzu gawa ta kai can ashe ana tafiya ke ma yadda ta zo kan wani za ta zo kanki haka abin yake kuna fahimta ta da kyau saboda haka lahira malamai suka ce lahira tana farawa ne daga ran da mutum ya bar duniya mutum yana mutuwa sai ya ce me ya tafi ina ya tafi lahira amma akwai akwatu da ake ajiye shi a ce zauna ka yi jira kafin ranar tsayuwa ta zo wannan akwatu ko sunduki sunan shi ne kabari ثم أماته فأقبره ثم إذا sha'a أنشره Allah shi ya kashe mutum ya sa shi a kabari to wannan akwatin shine ainihin kabari sayyidina Usman dan Affan wata ran ya zo ya wuce ta jikin wani kabari sai ya tsaya yana kuka suka ce ya khalifa manzon Allah ko kan me kake kai da ka auri ƴaƴan manzon Allah har biyu ai matsayi ya kai matsayi ai ko kan me kake sai ce wallahi ni ba ina kuka don tsoron mutuwa bane na san za ta zo ni ba shayinta nake ba ni dai Allah bana sa an zuwa kawai yace abin da ke yasa nake kuka ranar da dangi da 'yan uwa da masoya suka zo suka sani a wannan akwatin suka tafi suka bar ni babu ruwan sha ma'ana babu abinci iyali na ba zan ganta ba 'ya'ya an raba ni da su ke ma mijinki ba za ki sake ganin shi ba sai dai a ce la ga gyalanta ga hijabinta a rataye ai wannan ku takalminta ne wannan kanwarta ce wannan shine mijinta da waccan suka yi makaranta sai da dinga ce ga ga ga ga naki amma ki har abada an daina ganki turba ta sanya mana shamaki mun daina ganinki tun muna ma tunanin hotonki a zuci har ki bace mana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to daga wannan duniya ake zuwa wancan matsayin a ɗauki mutum sai a miƙa ma ɗakin ta tsaya a ji ana kai da Allah kun yi tono ko ya an tona a yi tsawon bai yi ba a tsawon ya yawa a yi kaɗan ina masu gashi ai mun je mun auna gawar haka fa ake da zaran kin kwanta kin mutu to masu aiki sai su zo wanda mijinki shi zai yi wannan mijinki ba za a kawo wani da ba ku da alaka da shi ba miji ke zo ya auna tsayin gawanki Allahu akbar kuma in so samu nema ya wanke ki ko kema ki wanke shi ya Allah sayyidina abubakar da ya zo mutuwa sai ce da matarsa na asma'u bintu umais mahaifiyar muhammad ibn abi bakrin ba ta kuna na aisha ba yace asma idan ana mitu faghsili ne in na mutu ki wanke ni. kuma wallahi abin da ya faru kenan da ya zo mutuwa sai faɗi kalma ɗaya wanda da ya faɗe ta ba sake ji magana ba sai gawon shi kalmar da ya faɗi suna cikin aya mai lamba 101 101 a cikin sura mai lamba 12 suratu yusuf yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin bai sake motsa ba abinda nake cewa aka wanke shi saboda haka haka za a yi a wanke ki a miƙa ma ɗakin turbaya wannan ki ban kwana da duniya kuma kenan kafin na zo magana kan ita ainihin wato mutuwa kanta ita kuma lahira ya salam unguwa unguwa ce gida gida ce hawa hawa ce farko dai suka ce akwai fitowa daga kabari shine annashiru Allah ka ba mu sa'an fitowa sannan kuma akwai hasharu shi ne tarowa sannan kuma takaddu za su dinga tashi fa amma man uta kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام خالية وأما من أوتي أين كما كينا wasu a ba su takarda da hannun dama Allah ka samu ne wasu kuma da hannun hagu lahira ke kuma aka ce za a yi tsayuwa fiye da shekara dubu suka ce hamsin ma ana tsaye kawai rana an kawo ta daidai kawunan mutane kwakwalwa na tsiyaya yadda kika san tukunyar talge ya Allah ya Rab ya arhamar rahimin amma wasu a wannan rana tsayuwar wallahi babu wahala gare su saboda aikin alkhairi da suka yi sannan a zo a bi ta sirabi kafin a wuce aljanna Allah ya ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا sannan kuma kowa bai ta kan sirabi a cikin suratu maryam wannan lafira ke a takaice to sannan kuma sai mu zo ita kanta mutuwa mutuwa wata halitta ce wadda Allah ya halicce ta wadda aikinta ita ke katse tsakanin gangar jiki da kuma ruhi ina fata an gane ko mutuwa halitta ce da take katse rayuwa tsakanin gangar jiki da me gangar jiki da me gangar jiki da me ku bani ayar da ta yi magana akan ƙetare sirati ku bani ayar a zan tambaye ku ku bani ayar da ta yi magana akan ƙetare sirati ya jama'a kenan hankalinku na wani wuri hankalinku ba gun karatu hankalinku na nan to ku bani aya da ta yi magana kan ƙetare siraɗi ku bani ayar yanzu na karanto ta ina faɗa don ku riƙe ne saboda zan tambaye ku ina ayar Allahu akbar wa in minkum illa kana ala rabbika hatman sayyidina abubakar wace wace aya wace kalma ya furta daga nan ya rasu wa alhiqni suratu mai aya ta nawa la aya ta nawa la ba sha ɗaya ba aya ta nawa ɗari da ɗaya ya ce da matarsa wance wance wance dash dash dash dash ta wanke shi wace ce asma'u bintu bintu bintu ba fa uwais ba umais umais umais kun gane ko mahaifiyarwa mu haka muke bukata a lacca don a rike karatun ba za a karatu far a fita muke rike ba makasudin tambayar ke kun fahimce ne kun fahimce ne na ce ita kuma lahira abu na farko shine ne farkon lahira menene fitowa daga kabari ana kiransa mai nushur wa ilaihin nushur daga nan sai mai mahshar jamil daga nan sai mai sai hisabi daga nan sai mai sai tawzi'ul awraq kowa ba shi takardar shi daga nan sai mai sai ƙetare siradi Allah ka ba mu sa'a daga nan sai janna ko wuta Allah ka kiyashe mu duk wanda Allah ya sa wuta magana ta ƙare ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار أتكين سورة آل إمران آية 192 سورة كنن كنت أشي أبن سوروني يكسل شيئا إتكم متوى ɗayar kuna son ta bani aya da ta magana akan mutuwa duk ayan da kika sani akan mutuwa in kin sani ki daga mu ki kawo ita daya ehem kullu nafsin to qarisa kullu nafsin jami'i irin wannan aya guda nawa ya faɗa a Qur'ani da yawa ku hanzarta saboda lokaci na tafiya na'am a Ali Imran Jamil da kuma ina na'am la ba ta cikin mumin a mumin la anbiya masha Allah masha Allah alai sai kuma ina to an kabo arraman babu arraman akwai dai ainihin kullu man alaiha fan amma kullu nafsin a wuri uku Allah ya ambata kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wannan cikin suratu ali imran aya 185 wuri na farko kenan sai kuma kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un al-anbiya aya 35 kenan sai kuma surat sura mai lamba 29 al-ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un aya mai lamba 57 waɗannan su ne wurare uku da Allah ya tallata wannan magana kullu nafs kullu nafs kowace rai kowace rai hadda ran kuda hadda sauro hadda maciji Allahu akbar hadda bishiya hadda aljannu ya Allah hadda mala'iku to hadda mala'iku duk mai rai da shi ake nufi to mutuwa haka take ita ce take kawo katsewa tsakanin jiki da rai wato da Allah ya yi jiki sai ya ɗauko rai ya ce rai zai ki zauna a wannan unguwar amma na wasu lokuta Allah shi ya san lokaci shekara saba'in sittin hamsin biyar ana shiga lokacin na yi ta ce to rai ki fita zuwa ina ila ayin ya rabu ta ce ila illiyin ko kuma ila sujjin كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما كتاب to sai a ce rai ta fita zuwa ga illiyi illin kuma alkhairi kuma ya tabbata a hadisi hatta rawuka suna kai ma juna ziyara kwarai kuwa a hadisin annabi cewa idan mutum ya mutu in yana cikin illiyin sai mala'iku malan su raka shi ana masha Allah wace ce wannan ran wace ce wannan a ce wance kenan yarwa ne saliha ce mutum mai kirki malam cikin ƙanshi sai rai ɗin malam a kai shi can gidanta aljanna Allah ya sa ku ne Allah Allah ka sa mu ne sai malamin suka ce a hadisi sai rai ɗin ya kai ziyara ya tadda sauran rawuka sai su yi marai ɗin maraba suka ce babi da ke magana akan rawuka na ma ziyara su dinga tambayar rai ɗin ce ya kabaro duniya wallahi yadda kika san kin kai ziyara rai sabon da dinga ce ai na bar wani salin alin wani ya mutu ba ku gan shi ba yadda kika jin alam tarawnahu ta ma ra'aynahu ba ta zo ba to tun da ba ta zo ba fa ummuhu hawiya an kai ta hawiya kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة kikiyaye a ce haka za a gaya miki ma kina gulma kina yaudara miji na aje kaya ke dan koye ki sace ki dauke ina ba da misali ne kawai ba mun ce muna yi bane kina bata lokaci kallon arewa 24 su sa muku gidan badamasi ko gidan hammasi ko gidan wayewa da misali muna ɓata lokacin ku limajiran yahudawa suna lalata tarbiyya kuna wasa da rayuwa da wani daɗin kowa da wani kaza kaza da sauransu wallahi haka hadisin ya ce sabon ran nan za a yi maraba da shi har ma yace yana ba da labari wane ya aure bayan tafiyar ku yadda kika dinna to shi na ce da ku sai su tambaye shi yaya ka bar wani wani ai ya riga da mutuwa tun da ba a gan shi a nan wurin ku ba to yana kwambar wuta ke hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah hasbunallah hasbunallah saraka lamarin ba na wasa bane bayan Allah mu dai Allah ka ba mu sa'an tafiya to mutuwa kenan ita kuma mutuwa tana da abu guda biyar na farko ita ba ta jira sam almautu la yantazir wa yuntazar haka larabcin yake almautu la yantaziru wa yuntazaru mutuwa ba ta jira sai dai a jira ta shine almautu la yantaziru walakinahu yuntazaru saboda ayan da muka ji kuma ya ce kullu man alaiha fa duk wanda ke ban ƙasa wallahi mai karewa ne shi yasa na fara muku da shekaru ɗari jama'ar da ke zaune a wannan wurin babu su shekaru ɗari masu zuwa kila sai yaran mu ƙanana kila duk ba su rai ko ba haka ba to ɗabi'ar mutuwa ta farko ba ta jira sai dai me sai dai me shi yasa in ta zo a kowane hali za a tafi ba dole bane sai ana da ciwo ba lalle bane ba lalle bane ba dole bane sai an yi hadari wani haka kawai haka kawai na je wani gari wani daurin aure da dalili ya kai ni ga mutumin da ni na san shi da dadewa har na je muka gaisa da shi wani kana lafiya labaran wata asabar in fact ashirin da shi daga watan march da ya wuce kwanan nan muka gaisa da shi aka ɗaura aure ranar asabar muka yi banku ni na dawo kano abina lahadi litinin talata laraba sai ga waya wani din nan da kuka gaisa da shi yanzu gagawan shi a kwanci oh ikon Allah me faru suka ce salin alif da shi aka yi sallah ya ma dawo daga aiki babu wata alamar ciwo game da shi kawai sai yanke jiki sai ya faɗi tafiyar kiyar yau irin wannan da yawa na faruwa ai da yawa bawan Allah ta ɗora girki bari ta je ɗaki ta dawo ta sauke sanwan an sauke ta daga rayuwa ta tafi wata yunkurin naƙuda na farko ne ajali wani kuma abincin da yake ci zai bar duniya zuwa can saboda duniya ba gun zama ba ya yanko loma ya sa a baki sai ya kware nawa ne ake kwarewa a shawara kuma a wanye lafiya eh amma da yake ajali ya zo sai ga a dalilin kwarewa tari ta cika ce ya mutu ya yi collapse ana tabawa sace shi kenan magana ta kare likita sai dai zo da na'ura ya yi abin da suke kira autopsy ko kuma postmortem eh an gano kaza ka eh wani irin kaza kaza an riga an shekarun jiya aka turo mu wani yaro a samaru ta zaria yana jin sallar tahajjudi ne shekaran jin nan sallar tahajjudi daga sujuda liman sai shiru ashe ya tafi shekaru biyu ko uku a gombe alarama wane ne ne an yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ya ja sallar tahajjudi zai je gida ya yi sahur malam saboda ruwan da aka yi sai motar shi malam ruwa ya tura shi rami ai sai gawon shi aka fito da shi malam akwai instances yani akwai wurare da yawa da ke haifar da irin wannan mutuwa kenan ita kwaya ɗaya ce amma takan zo ta hanyoyi daban daban daban daban almautu wahidun asbabuhu kathiratu wani daga bacci ne yana sai da safe ya tafi shekara yau yau ashirin da biyar in ban manta ba wata mace a dakata ta yi bankwana da ƙawayenta da kishiyoyinta to wance sai da safe albamu alkhairi ba haka muke cewa ba albamu alkhairi khalas ta je ta kwanta abinka da ajali da ɗanta da ke shan nono ta ɗora shi a ƙirjinta tsautsayi sai ta kunna kendir kuma kendirin ta bar shi akan katifa irin ta ciyawa irin katifar da kuma dama shari'ar musulunci ta haramta wa musulmi ya kwanta da fitila bai kashe ba musamman fitila irin ta kendir wanda take da wuta ga tanan a fili wal idan ka ce kwallon tarki kila wannan da bambanci amma irin fitilar kwai ta mu ta gargajiya da fitilar a ci balbal da fitilar man ruruwa wasu ku ba ku santa ba irin wannan fitila irin ta gargajiya ta tale-tale kun fahimta malam matan nan ta kunna kendir yanzu kendir ma yana nan kuwa akwai kendir yanzu ana kunnawa wallahi kuma da hankali da ta kunna abinka da bacci tana rarrashin ɗanta bacci sai ɗauke ta malam kendirin sai ya faɗi sai kendirin ya ce dawa aka haɗa mu ba ke katifa ba malam sai wuta kuma ciyawa ce kafin ka ce wani abu ɗakin ya turnuku dame dame dama matsalar masu mutuwa a gobara hayaƙi ne saboda sai magudanar iska sai ta taushe Allah kuwa matsala ce babba shi yasa waɗanda ake kira firefighters abinda suke yi in suka zo sai a fara kai hari ga wato makogoro a sa oxygen saboda taimaka ma wato hayaki ya wuce to ita babu wannan taimakon da aka yi mata ta yi kururuwar duniyar nan wuta sai ta kama silin ta yi kururuwar ta buga kofa kafin makwabta su taso wurin ya zama kamar jahil silin din malam wuta raba-raba da ta fahimci to ga mutuwar ta zo gadan-gadan sai ta rungume jariri haka wutar ta faɗo ta nane su gaba ɗaya sun mutu me za mu ce Allah ya ji kansu me za mu ce Allah ya rubuta mata mutuwar shahada to haka mutuwa take takan zo a wani irin yanayi daban wasu kuma a'udhu billah sai ta zo mun suna sabo la ilaha illallah Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa asiri yara ne guda biyu aka ce sun fito daga kasashen larabawa la su uku ne kai suna da kuɗi suka hau jirgi suka tafi wata ƙasa inda ake tallata sako da iskanci wai ƙasar thailand a bangkok suka tafi inda ake rawa ake dansin ana kaza kaza suna kan rawar sai suka ga ɗayansu su ya faɗi sai ɗaya ce da ɗaya innahu ya mut innahu ya mut ya mut yalla tatlaq ilai ashan nakallim kalmata shahada zo mu je mu lakanta mu kalmar shahada suka je suka tadda shi dama shahiya sai mai tatil suka ce wani ka faɗi kalmar sai ce ana la aquluha ana la aquluha wallahi bazan faɗe ta ba bazan faɗe ta ba bazan faɗe ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ya faɗi ya mutu sai Allah ya yi musu wa'azi inda zaman banzan ya yanke kenan suka tarkata kayan suka koma gida kun ganin Allah sai su da mai shi ko ya riga ya tafi ya tafi daukar wani misalai da yawa wani na kan ɗora ka hannu a kan kayan da ba zai sata sai zara rai ɗin abin kunya da yawa an sha samu a hotel inda ake iskanci a kwashe gawawaki mutum mai da hankali ku 'yan mata ku kiyayi ɓata lokaci da samari makaryata mai wadara su dinga ɓata muku lokaci a waya yau gashi abubuwa da yawa a waya rakwacap ga su ga tiktok ga instagram ga viber ga house party ga mmb google plus wane ne wane ne twitter facebook sun fi ɗari yanzu kusan ƙara su kuma ake yi kuma ko ake kai wa hari musamman yara mata musulmi da samari a dinga rubuto muku ana text ana chatin chatin wai har abin haushi ma lokacin da ake tahajjud a yanzu sun gaya min a can akwai 'yan matan da ke zuwa da waya wai wasu fanɗararru tambaɗaɗɗo Allah shirin da su da samarin da ke zuwa dan 'yan matan sun zo sallah sai dinga waya da su anya za ku yi haka ba na tsammanin za ku yi haka ko da kuka zo neman lahira duniya ba matabbata ba kin zo watan ramadan watan albarka watan rahma watan ibada watan tausayi watan yanci daga wuta hadisi ya tabbata daga manzon Allah yana cewa a cikin turmidi annabi yana cewa Allah wadan mutumin da aka kira ni bai min salati ba ya kuma ce Allah wadan duk wanda Ramadan zai shigo har Ramadan ya fice bai yi abin da Allah zai gafarta mishi ba Allah wadan shi ya kuma ce Allah wadan wanda zai tadda iyayen shi sun tsufa bai musu biyayya ba da Allah zai shigar da shi aljanna musamman ko yara matasa mamanki ta shiga kicin ta yi aiki kina kallon ta sheƙeƙe ba ke mata aiki ba wai ke yar boko wai ke kina karanta mujalla wai ke i am revising my notes because i am facing examination ina fuskantar jarabawa kina fuskantar babbar jarabawar tashin kiyama ya kamata mahaifiyarki a ce ke ce kike ma abincin buɗe baki a gidanku ki ce mama ki huta aikin haife ni aikin ƙara aiki saboda duniya ba matabbata ba ce mama karki aiki ina nan kina aiki amma ba zai yi ba sai da sa miki albarka amma kin ce a'a ni wallahi mama i am busy na'am you are busy na'am sannu mai busy na'am kya ga busy kuwa ko kai kana da uba amma haka zai ɗauki garma ya je ƙauye ya yi noma kana wajen surutu kana wajen cacin a waya ko kuna wurin da kuke kallon wasan ƙwallon kafa har wani abu da kuke kuke kira wai shi Niger Vade Niger Vade Niger Vade wai tsakanin Real Madrid da Chelsea za a yi kwallon kafa wallahi wani ne za ta ce ina ranka da cin su har kuna caca lahira na zuwa ajali na zuwa kuna fahimta ta da kyau ya kamata duk wata yarinya matashiya kafin ku aurar da su ya zama yaran nan sun iya girki nagartacce ku koya musu wasu 'yan matan zamanin daga iya indomi sai indomi wasunsu sakwara ɗin nan da muka taso sakwara 'yar hausa da ake daka ta ta ji dukan tsiya yawanci ba su iya ba sai soya kwai kayan makulashe da kwaɗayi ku koya ma 'ya'yanku iya girki ku koya musu tarbiyya ku koya musu tarbiyyan kannansu ku koya musu mamakon lafiya ina kwana ku koya musu sharan falo kai ma mai gida ka taimaka wa matarka ka ɗauki tsintsiya fiyawo fiyawo fiyawo kai ma ka yi sharan ka ce wancan na taimaka miki kwarai da gaske sai a ce wai ka magance shi egun marasa tunani ba idan miji ya taya matarsa shara sai a ce ta magance shi to wai ko kuna magance su ne ku faɗa mana ko na magance su ne a to mai magancewa in ta magance ka kai ma ka magance ta ba ba shi kenan ba kai ma ka magance ta da mai ka sayo mata kayan shan ruwa haɗaɗɗe ka magance ta kullum ka haɗa mata farfesun kaza na iyaka ka magance ta ƙwarai da gaske ka ba ta tufafi nagartacce ka tausaya mata in ba ta da lafiya ka ce wance ya farar zuma ta ya fulawar zuciya magana mai daɗin gaske me ke damun ki ne ke ma ki ce da shi ya mai gida ya tauraruwa ta a samaniya ta barka da dawowa zaman aure magana ce mai daɗi amma kullum faɗa kullum masifa kullum rigima kullum bakar magana hin wallahi auren nan wallahi ma kaddara ce to ai ke ma kanki kaddara ce halitta ki a bisa sai kamata ku kiyaye wannan na shigo muku da wannan ne a matsayin ayyuka saboda duniya ba menene duniya ba menene ba yarinyar nan an ɗaura mata aure wannan labari aka bani aka zo ana bikin aurenta aka caɓa mata ado na isa tana amarya to sai ƙawayenta malam suka zo kowace ta yi ado ita ma da aka zo inda ake biki ƙatoton hall ne kila ka ce event center ya zama event center event center event center event center ibantoci da yawa santoci da yawa ni ba nace da ku laifi bane amma me ake event center sai amara ta ce mama gashi muna tsakiyar biki kuma gashi la'asar ta yi ban yi sallah ba kaji amarya mai imani sai uwa ta ce ke sallah kaji fa ke sallah a taɓa miki wannan abin kici zaki je ki alwala ai sai abin ya lalace ka ji wai uwa ce wannan wai uwa ce wannan ta ce ki bari ai Allah mai gafara ne in an ƙara bikin kyayi daga baya ta ce mama in na mutu kafin lokacin ba ashe mutuwa kuma ta zo wallahi mana ce gaskiya ne mama zan je in yi sallah ta ce ga ashe ki tafi wai uwa ke yarinya tana amarya ta je ta kabbara sallah tana sujuda Allah ya ɗauke ranta jalla jalaluhu kuma wani ikon Allah tana sujudan bata dago ba kuma ta mutu bata kuma bingire ba Allah ya batta haka dan ya nuna musu aya inna fi zalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam' wa huwa shahid Allah ya batta haka bata bingire ba sai kawaye suka ce wai na amaryar sai uwa ta ce wai ga ta tana sallah imagine wai ga ta tana sallah wannan wace irin uwa ce sai haka sai uwar ta tafi wurin cikin fishi ke da Allah tashi tashi ke tashi ba ta san ta mutu ba da ta matsa malam sai ta ganta ta bingire ido ya kafe sai ta sa ihu inna lillah munafuka yanzu kika san inna lillah to kun gani duniya ba mu zo mai ba ta san za ta mutu uwar ta sani shi angon ya sani amma ga ta amma za mu yi mata kyakkyawan zato cewa ta ya yi ita uwar kuma in ba ta tuba ta zai yi muni in ta tuba magana ta tsare to wannan kenan kuna jin bayani da kyau kuna jin abin da na faɗa to zan gaya muku abubuwa guda goma kafin lokacin ya ƙare su ne maganin zama a duniyan nan kuma su ne za su taimaka mana wajen gane cewa duniya ba matabbata ba ce tunda ba matabbata ba ce ina za mu za mu je zuwa lahira ko waɗannan abu guda goma su ne guzuri na zuwa lahira ku ɗau alƙalaminku amma kafin na je ku gaya min hadisin da annisalsa yake cewa ya ce mutane uku sun taɓe ko dawa dawa dawa ku faɗa min mana na farko ihi madalla wanda aka ambaci sunan wa bai mai to dan Allah so nawa ake kiran Muhammadur Rasulullah ba ma salati nabi ce duk wanda za a kira ni ya ji bai min salati ba sai ce rahima anfuhu rahima anfuhu rahima anfuhu Allah wadon shi Allah wadon shi shi yasa mu ko sallah liman yake yi yace Muhammadur Rasulullah za mu yi salati wasu malamai sun ce ba za ka yi ba sai in azuci ne to amma ra'ayi ne fahimta ce muna tsoro mu fada kan wannan hadisi kuma Allah ya ce da shi da mala'iku suna ma annabi salati a wace aya inna allaha yusalluna يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا أو سورة الأحزاب آية نوى الأحزاب آية ملنبا همسين دشدة حكى الله يفدى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذاك duk lokacin da aka kira annabi ke mai salati sallallahu alaihi wasallam saboda lada ne ɗaya kenan na biyu na muku tambaya ne kafin na je ga abu guda goma ya ce kuma na biyu dawa wanda me ramadan ya shigo har har me madalla menene za mu yi a ramadan allah ya gafarta wai ai suna da yawa da yawa saukan ƙur'ani yanzu kun yi sauka nawa misali wata mata ta gaya min shekarun da ta ce malam sauka ta na biyar kenan wallahi ina tsammani tana na shida yanzu nan na ce lallai kin sa himma mun fara azumin ramadan ina jin biyu ga april ne ina tsammani asabar to ya kamata a ce yanzu kuna sauka ta hudu sati hudu duk sati ki sauka ki tambayi kanki ki sauka nawa kina kasala kina barci duniya tafiya ba mu zo zama ba kun yi sauka nawa ni ba sai kun gaya mu tsakanin ki da Allah ne is not late yanzu sauran sati daya bai ma kai ba yau muna ashirin da nawa da nawa ya salam sauran kwana hudu Allahu akbar za ki sauka a kwana hudu za ki iya sauka a kwana hudu ba za ki iya ba to imamul bukhari shi kullum sauka yake a zamanin shi al bukhari sun ce kullum sai sauka kenan a ramadan ya samu sauka nawa nawa kaji maza sun tafi ke ba za ki iya sauka ba cikin kwana hudu wallahi za ki iya wasu sun ce imamu na shi ma daban mamaki na shafi shi sun ce a rana sauka biyu yake yi ya yake yi Allahu ala ni dai ba na ba da shara a irin wannan a rana sauka biyu kenan a wata yana sauka nawa sittin a cikin ragowar kwana hudun nan ke sauka mana wallahi za ki iya amma sun ce idan kawai kina karatu kina kallon kina kallon takarda ne bakinki baya motsi suka ce ba karatu bane dole sai lobe yayi motsi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kuma ki karanta daga qur'ani kuma karki surutu kai kenan kin ba da dabino nawa a ramadan din nan yace duk wanda ramadan ya zo har ya wuce bai aikin kirki ba kai wannan ya tabe to kin ba da dabino nawa kin ba da fiye wata nawa masallacin nan da ake shan ruwa in ana shan adisali kin kawo koko da kosai sau nawa daidai iyayenki kun je ziyara gidajen marayu guda nawa matan da aka mutu aka basu da yara marayu kun taimaka musu ko da hijabi yara marayu nawa cika shiri ɗinka musu kayan sallah gagara ba sa taro tarawih da ke aka yi ko bacci ke ta yi yanzu ga tahajjud nawa ne suke zuwa a watan ramadan akwai fa'ida ɗaiɗai guda goma sha ɗaya kafin na gaya muku wancan farko dai hadisin na na aisha hadisi mai lamba dubu da ɗari ɗaya da saba'in da hudu a cikin sahihu muslim manzon su take cewa take cewa idan goman ƙarshe na ramadan ta taho ji aisha ta ce annabi gaba ɗaya dare raya shi yake yi sai farkar da iyalai ce kowa ya tashi ba bacci biyu ke sannan sai jingina shimfiɗa ya kama nisanci matan shi ya Allah shi da komai ma an bashi amma yana wannan aiki tuni da ba kowa ba fato ke kuma fato na biyu aka ce idan daren kadar ya zo wallahi mala'iku suna zarya ne adadin su ya fi na yashi yawa inda za a nuna miki daraja ta biyu na uku Allah ya kira wannan dare mubaraka a cikin sura mai lamba 44 aya ta biyu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin suratul dukha a blessed night dare mai albarka kin ga falala kenan na uku falala ta hudu a cikin goman karshen nan ne ake i'tikaf wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ana itikafi ko da a masallaci irin wannan ina jin nan ba a juma'a nan ko ko ana yi wasu suka ce za a yi itikafi a nan amma magana mafi kyau ba a itikafi sai a inda ake juma'a wasu kuma suka ce ba a itikafi sai masallatai guda uku masallacin ka'aba masallacin madina masallacin al-aqsa saboda hadisin huzaifa amma magana mafi kyau za a yi koda ba a can ba ina nufin sallah ta hudu kenan sallah ta biyar a wannan lokacin ne aka saukar da qur'ani ya salam inna anzalnahu fi lailatul qadr na shida a cikin wannan kwanakin ne ake da dare wanda bautar Allah a ciki bautar ta fi bautar wata dubu wata dubu kuma in kuka yi lissafi shekara 82 ne idan kika bauta ma Allah alayyatul qadar kika yi dace kamar kin bauta ma Allah shekara 80 har da biyu yawa zai kai shekara 82 a rayuwa gara fasa daraja ta bakwai a wannan dare da kin yi tsayuwa Allah na gafarta miki zunubi daraja ta takwas ana son yawaita maimaita addu'ar na na Aisha da manzon Allah gaya mata Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ku kare samana ko kada Allahumma afuwun tuhibbul afwa fa anni ni kadai ko ki ce Allah in kuna da yawa karki wasa da addu'ar nan wallah karki wasu suna karawa Allahumma innaka afuwun karimun wannan karimin kuskure ne annabi bai faɗe shi ba bai faɗa ba kar ku ƙara wannan in dai hadisin da ya faɗa ne to babu karimin ciki amma idan kika faɗa a matsayin ba hadisi ba is okay amma dai ki rike wanda ya faɗa daraja ta tara kenan daraja ta goma a wannan wata duk wanda ya je umra a ramadan an ba shi ladan aikin haji Allah ka ba mu hali Allah ya sa ku je umra a ramadan Allah ya sa ku je Allah ya sa mu je saboda umra a ramadan na daidai da hajji ya salam to shine yake cewa duk wanda ramadan ya tsaya har ya wuce bai abin kirki ba sannan na gaba ya ce duk mutumin da ya tadda iyayen shi sun tsufa bai musu mai ba to nan ne ke da matsalar a iya jarrabar ki wata tsufa ba lafiya Allahu akbar sai dai a kwantar a tayar to nan ne mutum ke ganin jarabawa wasu yan sai su kasa hakuri ni wallahi abin na ya ishe uwa uba waɗanda ta hanyar suka zo duniya aiki duk abin da zaki ku wanye lafiya to kun ji waɗannan bayanai sai bayani na na ƙarshe abu guda goma kun shirya kun shirya abu na farko a matsayin kayan guzuri saboda barin duniyan nan kuna ce ma neman ilimi neman me neman me neman me na biyu yawaita sadaka yawaita me kullum ki sadaka wani malami ce tun da na fahimci falalar sadaka ko albasa na siyo a gida sai na ɓare albasa ba da guntuwar sadaka ki yi sadaka ko mamata ne na ki uwa uba kina ki ce ya Allah sadakan nan a kai mahaifi na ladan a kabarin shi kuma Allah Allah zai kai na uku na uku na uku na uku ki yawaita istighfari kullum istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfir na hudu yau ta karatun qur'ani yau ta karatun yau ta karatun na biyar yau ta yau manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam na shida na shida kenan ko ki tabbatar kina ɗabbaka sunna a rayuwarki ya annabi ci abinci ki bi wannan sunna din baya ci da hagu kar ki ci da hagu kuma aka ce ana son asa yatsa uku ne wajen kwanciya ki kwanta da dama yanayin kwanciya ki a kabarin ki za ki shiga masallaci ki shiga da kafar dama ki fita da kafar hagu ki ɗabbaka sunna a matsayin hanyar zuwa lahira na nawa kenan na bakwai ki tsara harshe gabarin gulma sam karki gulma na bakwai baki ba gulma koyi da mutane ko munafinci ko ƙarya tsara harshenki harshe ya kamata ya zama mai tsarki Allah ka tsarkake harshen na nawa kenan ku tsaftace gidajenku daga kallace-kallace marasa kyau so talabijin ku sa programs na kallo rawa da sauransu a gidajen musulmi la la da tashoshi na alkhairi ana sa tafsirai na malamai da karatu nan ya kamata ku shagalta da su misali kun gane sai na takwas ko na tara kenan ku tsabtace wayoyi daga bata lokaci kaɗe kaɗe a waya ku dinga sa karatun qur'ani ku tsabtace wayar ku sannan karki sa karatun qur'ani a matsayin ringing tone ringing tone da an kira ki a ji karatun qur'ani la baya halatta saboda dalilai biyar dalilai biyar suka haramta sanya karatun qur'ani a matsayin rt ringtone baya halatta na nawa kenan sannan kuma ki yawaita sada zumunta ko da ta hanyar waya ne ki kira wance wance yaya azumi kin sha ruwa lafiya lokacin sahur ki dinga kiran makwabtanki tashi ku yi sahur wance sannan ku farkar da yara su je su yi sallar tarawih waɗannan su ne abubuwa guda goma a mataki na ƙarshe a wannan muhadara mai taken mai duniya ba mu zo duniya ba mu zo duniya ba mu zo ko kuma ke ce duniya ba matabbata ba duniya ba matabbata ba kullum ki tana kwanciyar kabari ki tana duhun kabari ki tana ƙarshen duniya ki tana tashin kiyama ki tana hisabi ki tana an mutu kafin ke kuma za ki mutu ki bar wasu ki tana komai zai kare wannan a takaice shine muhadara ta ina roƙo Allah ta'ala ya ƙara muku albarka Allah ya taimake ku Allah ba ku nasara ya tsare muku imanin ku ya yi muku kiwon iyalanku ya tsare muku 'ya'yanku ya yalwata arziki a gidajenku ya kiyaye fitina a gidajen aure yaranmu matasa 'yan matanmu Allah ba su mazaje na gari haka ma zaurawanmu haka su ma samarin in an yi auren kuma Allah ya sa a zauna lafiya Allah ya kyashe mu da cin haram ya kyashe mu da hasarar imani masu shirya musulmi makirci Allah ka mayar kansu waɗanda ba su da lafiya Allah ka tada kafaɗinsu waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah da imani Allah ka ji kansu idan mutuwar mu ta zo ka samu cika da imani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ai mafarki iri uku ne ai ku ji da kyau mafarki iri nawa ne iri uku ne akwai abin da suke kira al-mubashirat ko mubasharat akwai abin da suke kira hadithun nafs akwai kuma wanda suke cewa wato al'abu shaitan akwai bishara misali ki mafarki kina karatun qur'ani wannan ai da daɗi ko ki mafarki gashi nan kina ma iyayenki da'a ki mafarki gashi nan kina dawafi a ka'aba wannan ana kiransa bishara mafarki iri na biyu wannan ana kiransa zancen rai ne kawai ki mafarki gashi na daura miki aure da wanda yake so ki aura saboda zuciyarki ta kai ga auren ne sai ki farka ki ga ashe ba haka bane wannan ana kiransa hadisin nafs ko ɗalibi ya ce wallahi na yi mafarki har an rubuta har an fara jarrabawa examination saboda zuciyar na bukatar jarrabawa wannan sunan shi ne hadithun nafs mafarki iri na uku shine wanda kika faɗan nan wannan wasan shedan ne shedan yakan zo ya razana mutum mutum ya mafarki gashi nan an bi shi da bindiga da wuka da takobi wani sarka jima yana kururuwa yana kwance yana wayyo Allah sai ya farka ya gan shi a kwance to me dalilin wannan abin da ke kawo wannan Allahu a'lam amma suna ganin daga ciki akwai wasa da al-azkar kwarai ko lokacin bacci ba kya azkar misali ba wai ba kya yi bane ina ba da misali ne kawai ko a ce lokacin da zaki kwanta ki karanta ayatul kursi a gidan da ake karanta bakara wallahi gidan ya fi karfin shaitan a cikin hadisin muslim hadisin abu musbahi annabi ce ku karanta bakara wallahi gidan da ake karanta bakara gidan ya fi karfin shaɗan ƙwarai kuwa kullum ki sauke bakara misali in zai Allah ka bamu wannan halin sannan wani lokaci akan bar wasa da yawa a gida fina-finai kaɗe-kaɗe da sauransu misali ko gida ya zama ba a raya ɗaki da sallan nafila eh? ɗaya kenan na biyu kuma wani lokaci kila shafar aljannu ne wal yadu billah aljannu na shafar mutum Allah ya tsare mu saboda dalilai guda uku wani lokaci sukan ga wai saboda soyayya wannan ya fi hadari ya fi muni miyagu ne a irin wani na biyu saboda tsabar mugunta kawai na uku wai saboda ai an taba su ne an taka su hanya uku shi sa suka ce idan ku ku dinga ma yara faɗa idan yara suka ga kare bakin kare wulu kar ku jefe shi kila aljani ne domin suka rikide a cikin wannan kamanni sai shafi gidan kuma da iyaye to da haka ina roƙon Allah cikin rahamarsa ya yi miki wannan kamar na baki shawara kullum za ki ki kwanta ki karanta ayatul kursi sannan ki alwala ki kwanta bangaren dama ki karanta al'azkar Allah ya yi miki tambaya ta gaba dan uwa ai matsalar da ke faruwa game da mata da yawa ko satin da ya wuce wata ta kira ni malam wallahi jini na ya rikice saboda family planning da na yi shi ne ban san ya zai ba na ce lokacin da zaki family planning kin kira ni ki tambaye ni dan ki ji menene hukuncin Allah ai gaban kanki kika yi gaba gadi yanzu lamari ya rikice ina malam ko kace kuna zaluntar kanku Abdullahi dan Abbas ya ce sai ku je ku yi abu da ra'ayinku sai in ya rikice ku ce ina malam ce ba zan ba ku amsar ba inji Ibn Abbas to amma tun da dai ta tambaya ai musulma ce tana ne mafita ne saraka ina gargadin ku iyaye mata waɗanda in babu ku ba gida in kun yawa gida yawa dama ne haka nake faɗa in babu ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru gida ya kyau to ku daina zuwa kuna wurin family planning kaza kaza back control spacing kaza kaza waɗannan kalmomi ne baki da ban san su asalin aƙidar ƙayyade iyali kafiri ne ainihin robert malthus economist mutumin ingila ne malamin coci ne shi ya kirkiro da abin da suke kira the malthusian theory inda yake cewa wai ana haihuwa in geometric progression ana samun abinci in arithmetic progression me yake nufi wai ana haihuwa kamar ke ce 4 times 4 hudu sau hudu da hudu sau hudu da hudu a tara da wani fewa hudu sau hudu sha shida hudu a tara da hudu takwas wanne cewa to wai ana haihuwa kamar ka ce hudu sa hudu abinci kuma to kai ke bada abinci in ba kirinki da kwankwani na bature ba to sai ka samu yan boko su ringa shin abin da sun su saboda haka idan jinin ke rikici wannan miki sharan fage ne duk abin da zaki ki ce mai Allah ce amma sai ku je ku ɗauko wani irin jangon sai jini ya rikice ku ce ina malam da can kin tambayi malam kafin ki tambayar ta ku dan makan ku adalci dan Allah amma idan jinin nan ya dauke ko ya rikice shikenan yakan zo miki duk wata kwana uku wasu kwana hudu mafi yawa kwana bakwai maximum to sai aka waye gari ya zo miki kwata-kwata kin kasa gane kanshi ya zo miki da safe ya rikice to ka'idar ita ce in ji ibn Uthaymin cikin littafinsa mai suna risala kan damul hayab shi jini duk rikicewarsa in dai ya zo to a nan ki kware wajen gane abu uku launin shi shakar shi da kuma kauri ko tsarawadin shi jinin yana ai duhu ke gare shi ai ba jini bane tartar jazir a iya sanin mu da karatu da muke malamai suka karantar da mu sannan shakarsa daban a hanci okay saboda haka idan kika kiyaye wannan ko kuma tsarin rakinki saboda haka idan shi ne ki dakatar in ba shi bane ki ci gaba da sallah ko da yana zuba kuwa sannan ki dakatar da wannan family planning da kike sha pills shaye shaye misali har yanayin jini ya koma ya dakata ya ɗoro akan saiti sannan ki koma kan daidai Allah ya sa kun fahimci amsa ta da kyau amma idan jinin ya zo rikice miki to in ya zo ki dakatar da sallah in ya tsaya ki ibada za ki ibada ya sake dawa ki dakatar da sallah ai ka'idar kenan kawai ya rikice saboda ke kika rikita ma kanki lissafi Allah ya sa kun gane tambaya ta gaba malam saboda lokaci na tafiya wata abin da ke akwai kunga duk mace da take shayar da nono ɗaya kenan ko kuma tana da ciki biyu kenan kuma an tabbatar lokacin da take shayar da nono in ta yi azumin nan ruwan nonon zai janye ɗanta ya jigata ya wahala ita cikin wahala ɗan ma cikin mai wahala to ta sha azumi ɗaya kenan haka ita ma mai ciki ta ga za ta wahala ta sha azumi to maya za a yi akwai fatawa guda hudu fatawa ta farko take cewa irin waɗannan mata dole ne su rama su kuma ciyar fatawa ta farko kenan fatawa ta biyu ba ramawa ba ciyarwa sun ba su blank check ƙarar kawai misali fatawa ta uku za ta rama ne ba za ta ciyar ba fatawa ta hudu za ta ciyar ne ba za ta rama ba fatawar mu kenan mu saboda wannan ya fi dalili mai karfi don haka tun daga yanayin yanayinki kin so kina fama da ulcer Allah ya yi miki shi kuma wannan ciwo kusan mutane da yawa suna fama da shi gyamban ciki gyamban ciki iri iri akwai duodenal akwai gastric gastric ulcer ya fi hadari dan yakan kai hatta a tsinka hanji a jona su Allah ya kiyaye to shi ne suke cewa a daina cin abu mai yaji abu mai tsami kaza kaza kaza to a dinga yawan shan madara to ba sai da hali ba mutum na fama da masara ka ce sha madara Allah ka bamu to idan ba mutum ba shi da lafiya sha azumi amma ya mai ya rama faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra a cikin baqara amma ke yanayinki tunda dai kina da larurar juna biyu a yanzu in kin tabbatar tsakaninki da Allah ba za ki iya ba don kara mai da abin nan kamar wani irin yayi a ina da ciki sai a sha azumi la sai in an tabbatar wallahi da bakar wahala in kika san ba wahala kika sha ke kika sano mudin ba ki fatawa saboda haka za ki sha azumin nan ne idan aka zo sai ki ciyar abin da ake ce ma ciyarwa in rana ta faɗi ana shan ruwa sai ki kawo kwanan abinci ki ba almajiri na wannan ranar kenan ba za ki bashi na safe da rana da ana lokaci ɗaya za ki bashi shine cewa ɗin ina fata kin gane idan kuma kin sha azumin nan na kwana ashirin ne to za ki ba da abinci na kwana ashirin kullum ki ba da abinci gobe ki bayar dish ɗaya ko dai ki ba mutum ɗaya ko ki raba ma wasu Allah ya sa kun gane idan biki ba har shekara ta zo to ana bin ki bashi na ciyarwa wannan shi ne ciyarwa a takaice kuma in zai yiwu in kika ba da ciyarwa din nan misali in kin ba da shinkafa da wake to ki dan daura musu nama ciki ko saboda ihsani ne inda hali ki hada musu da lemun kwalba da ruwa inda hali ki dan sa musu man shanu idan to miya kuka ne da nama da tsoka manya manya kema Allah ya baki tsoka mai yawa Allah ya mu dace bismillah wa alaikum salam Allah gaskiya ne idan Allah ya kaddara jinin al'ada ya zo ma ya mace waɗannan darare misali to ai abin da ake bukata annabi yakan farkar da sallallahu alaihi wasallam yakan farkar da iyalan shi a wannan daren ba ca aka yi mai haila ban da ita ba har da ita ta farka ta farka ko don ta zamanto mala'iku da suke zariya su tadda ita idanun ta biyu ai ba sa san kana bacci ne a lokacin ai a zuwa ce ubangiji mun bata tana bacci ko da tana da uzuri eh to ki farka ba za ki sallah ba amma ki halarci alkhairin da ke kasancewa mana hmm? ki yau ta faɗin innaka afuwun wannan ai ba za hana ki faɗi ba ai misali abin da ya kamata ki yi kenan innama al'amal bin niyyat Allah ya baki ladan niyya Allah samu dace tafaddal ya salam ni ma ina roƙo ki tana cikin addu'a dukkanin muna bukatar haka eh wallah idan na ga taron mata masu albarka masu imani nakan yi kwaɗayi su min addu'a la'alla sun fi ni har ga Allah ila ma Allah ya amsa musu addu'a sama da ni saboda Allah yana da ajiyar da baka sani ba a cikin ku kira ko waliyan Allah akwai nagartattu haka muke mu kyakkyawan zato to da ku mana addu'a gwagwarmaya sannan kar ku manta ku sa kasan mu cikin addu'a Nigeria na bukatar addu'a harkar kidnapping yawan kashe-kashe yawan zubda ne eh Qur'ani a jefa Qur'ani a toilet a arewacin Najeriya ƙur'ani a tsarin ko mu taɓa jin wannan ba abin da faru kenan fa a zambar kwanaki kuma da muka je suka ce alƙalin ya ce malam ai ba ƙur'ani ɗaya ba ne ƙur'anai talatin ne kuma wani musulmi I was shocked da na ji wannan maganar kuma alƙalin ya ce da mu ya ce wallahi malam har matan aure guda hudu an samu ƙur'ani a toilet ɗinsu matan aure kuma wai musulmi ne ba a enugu ba ba a port harcourt ko calabar ba a cikin musulmi sannan ku ce za mu zauna lafiya la allah muka tsokana kuma allah na cewa wattaqu fitnatan ku ji tsoron fitina in ta zo ba ta tsaya kan waɗanda suka jangalo ta wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'alamu anna Allah sun iqa a cikin sura mai lamba takwas saboda haka musa juna cikin addu'a addu'ar mai azumi musamman lokacin shan ruwa addu'ar iyaye kar ku mance ku gaya ma iyaye su yi muku addu'a in kuna da so a raye muna mu sun tafi saboda ku ce su ta muku addu'a muhimmin lamari ne kuma ko iyaye sun rasu akwai abin da za ki musu na da'a ƙawayen mahaifiyarki kullum ki dinga musu addu'a kina kai musu ziyara abokanan mahaifinka na da abokin mahaifi har yanzu duk lokacin da na je unguwar da yake sai na kai mai ziyara kuma yakan yi alfahari da ziyarar da cewa ne uban shi abokina ne nakan ji daɗin haka saboda wasiyar manzo Allah sallallahu amma yau an wayi gari kawai kowa ta kan shi yake saboda yar uwa mai daraja ina miki addu'a ta alkhairi duk bukatun da kike nema Allah ya biya miki hadda kuma gaba daya duk abin da muke tsoro Allah ka fi mu sani Allah ka aje mana shi ya Allah bukatun dare da rana safiya da maraice ya Allah ka biya mana ya Allah bayanka ne nan mu duka mun haɗu ne saboda littafinka saboda ƙaunarmu da annabinka ya Allah alkhairin da kake ba bayinka nagartattu ga munan duka Allah ka bamu duk abin da muke tsoro Allah ka aje mana shi ya Allah kana da bayi na musamman da kake yanta su gabarin wuta a Ramadan Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu cikin su Allah karka sami hasarar imani اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in kuka zo shan ruwa ku ce ya Allah ba wannan naka mai kurakuran nan ibn Uthman ka gafarta mai domin alƙawari kun yi alkawari da za ku khaira